أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu tashi shafi na 58 na khatimatu abi aliyu rozabari rozabari bismillahir rahmanir rahim يهكى عن فاطمة أخت أبي علي الرزباري قالت لما قرب أجل أبي علي الرزباري وكان رأسه في حجري فتح عينيه وقال هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت وهذا قائل يقول يا أبا علي قد بلغناك الرتبة الأسوة وإن لم تردها ثم أنشأ وحقك لا نظرت إلى سواك بعين مودة حتى أراك أراك معذبي بفتور لحظ وبالخد مورد من حياك ما لا يشي شكاوى na malam abi aliyu rozabari wato lokacin da zai rasu daman muna ta mun wuce cikawa na sahabbai mun shigo cikin tabi'ai wato wanda suka biyo bayan allah ya samu cika da imani akwai yar uwarsa wanda ake kiranta fatima wadda ita ce take ba da labarin cewa lokacin da bai da lafiya dab da lokacin da shi aliyu rozabari zai rasu ita ce yana kansa yana kan wato tana rike da shi tana rungume da shi a jikinta sai ta ga ya buɗe idansa sai ya ce mata ga ƙofofin sama can an buɗe wato ga ina kallon sama yace mata ga ƙofofin sama can an bude su ta ce kuma ga yace mata kuma ga aljanna can an danna mata ado duk an gwada masa yace kuma ga wani ma yana yi masa magana yana ce masa ya kai aba ali wato mun kai ka matsayi mai girma mun kai ka matsayi mai girma duk da cewa kai ba ba ka yi nufin wannan matsayi ba amma cikin ikon Allah Allah ya baka wannan matsayi mai girma shine ya faɗi waɗannan baitoci waɗannan baitoci malamai sun yi ta kai kawo a kansu domin a wata ruwaya ba waɗannan kalmomi ba ne ma a ciki wato abin da yake faɗi a ciki shine yana cewa wato ina rantsuwa da ubangiji na ban taɓa daman sauraron kowa ba banda ubangiji na wato ba wanda ya sa a gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce bai sa tawakkalinsa bai sa rayuwarsa bai sa yardarsa bai sa bautarsa ba abinda ya taɓa ɗan farashi da wani in ba Allah ba da haka yake cewa bai taɓa bari ko da lahaza wato kuma wato a wata abin da yake cewa walau qadatu irban irban wato da an da ko da za a yanka ne gunduwa gunduwa yace ba wanda zaman zan kula da shi ko na bauta masa sai Allah madaukake sarki to kuma wannan duka alama ce ta cewa dan adam yana cikin hayyacinsa kuma yana cikin nasara Allah ka ba mu haka eh ba ku ci amin ba yawwa amin to yanzu kai yaya karya yanzu duk dan uwanmu gashi nan aladi na tudu yanzu nan muka man sallah na yanzu na nufin bai kai rawa da ba ma ƙarfe biyar ni ne masala na shi almasu misali shikenan an gama na eh nasiru alhaji nasiru na huce nan yake zama ga inda yake zama in ka daga yanzu kai ka ce zai shigo ya zauna shikenan an gama Allah ji kan shi ya sha jinya Allah madaukakin sarki ya sa kafara ce kwanaki shine aka ce an musu sun ba da taimakon jini to haka Allah yake jarraba wa mutane Allah madaukakin sarki ya sa wa ƙarshen wahalarsa kenan Allah madaukakin sarki kuma ya haɗa mu da shi a cikin aljanna sai khatimatu muhammadu bin wasi kana akhiru kalamihi assalamu alaikum ila aljanna aw ila an-nar wato kamar tambaya ce wato ƙarshe abin da ya faɗa sai aka je yana sallama yana cewa ina ne zan tafi wuta zan tafi ko aljanna sai khatimatu rub'i bin harash wa wa akhawayhi wato cikawar rub'i dan harash da ƴan uwansa guda biyu abu na'im a cikin littafin al-hulliya sunan littafi ne da kuma ibn jauzi a cikin littafin safwatu safwa shi ma duk sun ambaci wannan wato labarin wannan shi malami rubi bin hirash wato wato shi rubi bin hirash ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci kuma yana cikin malaman wato hadisi wato kutubu sitta da kuke ji akwai malaman su da ake danganta su da su yana ciki za ku ji ana rijalul kutubu sitta wato in an ce kutubu sitta ana nufin littattafan hadisi bukhari muslim na abu daud ibn majah tirmidhi na nisa'i na sai wannan shine na kira to shi kenan to shi ne lokacin da zai rasu a rayuwarsa ya yi rantsuwa ya ce ba zai taɓa dariya ba ya yi rantsuwa ce ba zai yi dariya ba a wannan rayuwa da yake ciki sai ya ga matsayinsa a aljanna ga mu kan muna da matsala na ba an ce karka yi dariya ba amma wata dariya tana wuce wuyata sakewan tana nisa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dariya amma dariyarsa ta mulmushi ce na ba kuma ta irin mutum ya sake ka irin ba komai a gaban ba problem ita duniya ciki take da problem don haka don sai dai a a dan lallaba to da yi wannan rantsuwan ya ce kuma ya cika alkawarinsa lokacin da ya rasu bayan ya rasu shine mutumin da zaka ji ya rasu yana dariya ya rasu yana dariya yana dariya har aka rufe shi a cikin ƙasa ka san da mun yanzu ya ce bai rasu ba ko na ina yanzu ne ka gagawa ka dan bude zaka ga idan ne dan ma haka kaga sai a ce a likita zai ƙara dubawa na ina zai sha test ko yawa kamar da aka a national mosque an kawo mutum kusan har an masa wanka kawai sai aka naga kawai masallaci an kama gashi da jama'a na ji ana ihu na leko na ga mutane na tsalle wai mutum ya tashi na ce ya tashi har da ina wallahi kamar inda ka san wai ya tashi ce tashi ina ina wallahi aka ce ce bai tashi wai aka ce wai ita matar likitar ce ta yi waya wai ya saba irin wannan suma da aka kawai yana nan kawai me ya faru me wanda ya ji kawai zai ce aka ɗauke shi ba aka sa shi a mota aka maza da asibiti ya azahar ke zan bai samu azahar amma da aka sai ga su sun dawo cewa an ba masa sallah eh cewa ya ya tafi saboda ai wajen kusan awoyi da yawa sai in dai aka tafi an tafi ai to shine shi yake cewa haka na ibn hajar a cikin tahzibu tahzib shi ma littafin sa ne duk sun ambaci labarin sa wato daga dan uwansa Mas'ud bin Hirash daga Mas'ud bin Hirash da dan uwansa Rabi' bin Hirash yace kowannen su sun tabbatar da cewa bayan ya mutu amma wato sa masa likafari da suka bude idan shi sai suka ga yana dariya kai ba dariya ba har magana yayi har magana yayi watakila kai baka taba ganin wanda ya mutu ya yayi magana to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba an samu kai ne dai yanzu da zai magana da an shiga damuwa na wata yin magana wata ƙi halli mami ma gudu zai ya ce ka san mutane suna da ban mamaki wai gawa ta tashi ana gudu bayan mutumin nan kun san shi in ya tashi ba sai ka kama hannun ku tafi da shi gida ba me ka gudu kuna san shi kuna ƙaunar shi tunda ya tashi me mana wai gudu haka za ka ga wai zai faru wai wai gawa ta tashi da ce to me na gudu shi ba duka zai yi ba sai a ce a tafi kai edin magana kenan kar ya kama shi ne kawai tsananin tsoron mutuwanmu ne kar mutum yana jin tsoro kar ya ce zo mu je eh wata rana mun je gyaran makabarta a nan gudu ana tafiya a cikin makabarta kawai akwai ashe wani kabari ya yi rami wani kawai da ya taka rami sai da cinye ta shiga hannun ya burma amma kamun ka ce sakon ya fisgo kafan ya na cewar kai da ka ba da ya cille ya gudu cara ya ce gaskiyar ka kare ji an in ka ji za ka ga mamaki ne kin mu a gabanmu ne zai baka mamaki ba za ka ce yana da wannan karfin sauri da da fisgewa ba eh malam gaskiya amin amin amin to shine suke cewa an ji shi yana cewa a inni qadimtu ala rahimi rahman na ma karanta wannan ko subhanallah to ashe ban karanta ba fasara na kama ha na what aina a'a ووفى ورجل بيمينه فلما توفي لم يزل يضحك حتى غطي بالتراب وذكر ابن حجر في تهذيب التحذيف عن أخيه مسعود بن هراش فنقل عن مسعود بن هراش وأخيه ربي بن هراش كل واحد منهما بعد أن مات وسجي كشف كشف كل واحد منهما الغطاء عن وجهه وقال للحاضرين بصوت يسمع إني قدمت على رحيم الرحمن فتلقاني بروح وريحان ولقيت ربا غير غضبان أسألكم بالله أن أن تعجلوا بجهازي نعم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر جفني bayan an buɗe fuskan waɗannan bayan Allah shine yi magana yake cewa ni fa na koma wajen Allah mai rahama kuma Allah ya karɓe ni da karɓa wadda take ta jin daɗi aljanna Allah ya bani aljanna kuma na haɗu da Ubangiji wanda baya fushi da ni kuma ya ce ina haɗa ku da Allah ku yi maza maza ku shirya ni ku kai ni saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran abin ne wannan da'awa abubuwa ne Allah yake gwadawa bayinsa yana faruwa har gobe har gobe har jibi abubuwa na ban mamaki da Allah yake gwada mutane musamman waɗanda suka zo za su rasu sai kaga Allah ya gwada musu wani abin da wato in sun faɗa an ka faɗa wani waje sai wani ya dinga anya saboda mu yadda aka gina mu akwai hadisan annabi ma sallallahu alaihi wasallam har yanzu ka zo kana karanta su sai mutane saboda yanda aka gina kuma da ya kamata mu mu fi imani da su da muna da abubuwan mamaki wanda suka yi yanzu dauki hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ya ji kiwo kafin ma ya musulunta ya je yana kiwo sai kura ta zo ta kama akuya da yake karfafa ne kawai sai ya bi ta ya kama ta ya kwace akuyarsa shi ne kura sai ta yi gabacin sai ta tsuguna sai ta ce ya za ka mun haka ya Allah zai bani abu ka kwace ce a kura na magana yana abin mamaki kura na magana sai ta ƙara bar magana ta ce ayya ai ku ne kuke fama da abin mamaki tun daga annabin ƙarshe can Allah ya turo shi ku tsaya kuna wasa wato kun ƙi ku musulmi da dan lokacin ma musulmi bane abin ya bashi mamaki ya katso dabbobi ya zo ya je yake ba da labari har ya je ya karɓi musulunci ya kuma gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa gashi gashi annabi sallallahu alaihi ya ce masa habbai ai kafin a tashi kiyama sai warin takalmin ɗayan ku yayi mar magana warin takalminka alhaji zane da zuwa na ka gudu ka je na in kashe gida warin takalminka ya ce sane da zuwa a haka nan abubuwa na mamaki za su yi ta faru kuma wato mabudi ne na zuwan dujal inda ai shi zai zo da abubuwan mamaki ma na na ƙarshe Allah ya ba shi kawarikul ada masu yawa wanda zai ce sama ta yi ruwa ta yi ya ce ƙasa ta fitar da hatsi ta fitar ya jaki mutum ya kashe shi ya ce tashi ya tashi a kaga abin mamaki ya ƙare khatimatul hafiz allazi hafiza 500 alf hadith abu rawatar razi na abu zur'a abi zur'atar razi shi wannan abu zur'atar razi wato mahaddaci ne ya haddace hadisi har dubu biyar a'a haka ne dubu ɗari biyar haka ne da haka hamsu mi'ata alf dubu ɗari biyar haka ne na? 500,000 ذكر أبو نعيم أن أبا زرعة كان في السوق وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء فذكروا حديثين آآ آآ التلقين حديثين التلقين فاستحيوا فاستحيوا من ابي زرعه فقالوا يا اصحابنا تعالوا نتذكر نتذكر الحديث نتذكر الحديث فقال محمد بن مسلم حدثنا الدحاك بن مخلد حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي قريب و ولم يجاوزه وقال ابو هاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الرحمن بن جعفر عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوزه وال وال والباقون سكوت فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا أبو عاصم عن حميد بن حميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفي رواية حرمه الله على النار وتوفى رحمه الله wato waɗannan maluma maluma ne gagga na hadisai gaggan malamai suka taru shi abu zur'a yana kasuwa suna kasuwancin shi su kuma suna gefensa sai suka ji nauyi kamar ganin cewa shi bai haddace waɗannan hadisai ba da haka sai suka ce su ya su su zo su yi wato nazarin hadisi wani ka hadisi daga wane daga wane daga wane shine ka ji an awane an wane an wane to dukkansu da suke ta kawa kowa suka kakare ai san kakarewa ai na wato ba su kawo shi gaba ɗaya ba wannan ya kawo shine kaji inda ya tsaya wannan ya kawo duk maimaita iri ɗaya ne shi ma ga inda ya tsaya shi abu zura yana cikin yana kasuwancin shi har ma suka ji nauyin kaman kar a ƙure shi na nuhu ba a sa shi a cikin ba munakasha ba mai ake kiransa muzakara ba a sa shi a ciki ba sai ilimi to shine kawai sai ya cafka ya cafki hadisin ya karanta shine kaji har ya kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ba shine abun mamakin ba hadisin daman abin da yake cewa shine duk wanda ƙarshen maganarsa a duniya ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna a wata ruwaya Allah ya haramta shi daga shiga wuta yana kai hadisin yana faɗi shi kuma sai Allah ya karɓi shi shine sai Allah ya karɓi bai daɗe ba kwanan nan akwai malamin da yake da yake da yake lacca ya rasu yana lacca shi ma sai da ya zo daidai gaba gabar la'ilaha illallah yana nanata ta haka shi ke ya tafi da haka maganar mutum zai jika ya faɗi la'ilallahu gaskiya ne allah ka samu faɗi eh allah ya samu faɗi kuma maganar wasu na kasa faɗa gaskiya ne wallahi wasu ba sa iya faɗa allah ya kiyaye eh wani ana ji ana gani yana ji yana gani yana sanya waɗan ba zai iya eh za a hana shi eh saboda a rayuwarsa bai kula da ita ba a rayuwarsa kawai ya tattaka mata haƙƙi don tana da haƙƙi tana da ƙa'idodi tana da farillai tana da komai da kasan a rayuwar mutum in ya tsare ta sai kaga Allah ya taimake shi yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah yana tabbatar da digadigan mutane wato wanda suka yi imani da tabbatacciyar magana ita ce kalmar la ilaha illallah a cikin wannan rayuwa idan sun tsare ta wani likita ya ba da labarin cikin abubuwan da ya gani na ban mamaki ya ce wata mata an kawo ta asibiti tana cikin koma ba ta san inda take ba ta yi wata da watanni ba ta san komai ba ya ce kawai ya zo kanta yana ɗan dubawa ya ce kawai sai ga mata ta tashi ta zauna ya ce sai kuma ta yi murmushi sai ta ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kawai sai ta koma sai ta rasu ya ce tun da ta zo asibitin ba ta yi wani ba ko motsi na amma da za ta rasu sai allah ya ba ta wannan ƙarfi ya ba ta wannan iko Allah ka ba mu a khatimatu gulam wa yarwa an abdullah bin shubrama shubrama annahu qala دخلت مع عامر الشعبي على مريض نعوده فوجدناه لما به ورجل يلقنه شهادة ويقول له قل لا إله إلا الله هو يكثر عليه فقال له الشعبي ارفق به فتكلم المريض وقال إن تلقني أو لا تلقني فإني لا أدعها ثم قرأ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فقال الشعبي الحمد لله الذي نجى صاحبا أخرج أخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال كان في مصركم هذا رجل عابد فخرج من المسجد فلما وضع رجله في ركاب أتاه ملك الموت فقال له مرحبا لقد كنت إليك بالأشواق فقبض روحه فقبض روحه ya ce cikawan wani saurayi arwaito daga abdullahi dan shuburma yace ya shiga wajen amir ash-sha'bi shi da amir ash-sha'bi ka sun shiga wajen wani mara lafiya za su je ziyararsa suka same shi lalle yana yana jin jiki alama zai rasu sai suka samu wani mutum kuma akan shi yana ta nana ta kace la ilaha illallah kace la ilaha illallah yana tai yana tai shi kuma mara lafiya yana kwance da suka ga mai cewa kace la ilaha illallah ya matsa sai suka ce sai suka ce masa ka dan tausaya masa bana irin na kai masa a hankali lokacin da ya ji an ce a masa hankali kawai sai ya bude ido sai yake cewa ko ka ce min in ce la ilaha illallah ko karka ce min la ilaha illallah wani daman ban bar fada ba wato daman na cikin ta wato yana gaya masa daman ai ita yake ta fada saboda shine sai kuma ya karanta wannan ayar da kanshi cewa Allah madaukakin sarki ya lazumta musu kalmar taqwa ita ce kalmar la ilaha illallah yace kuma daman su suka fi cancanta da ita dan dama a rayuwarsu sun tsare ta a rayuwarsu sun bi ta a rayuwarsu aiki da ita haka nan sha'abi yake cewa bayan yake bayan ya rasu yake cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsirar da wato abokinmu kuma ibnu abi duniya ya fitar daga hasan yake cewa a misran ku wannan yana nufin a garin masar akwai wani mutum mai bautan Allah sun yi sallah da shi ya fita daga masallaci ya zo ya hau abin hawansa ya hau ya zauna kenan kawai sai ga mala'ikan mutuwa sai aka gan shi yana cewa mala'ikan mutuwa sani da zuwa daman kai nake jira daman jiran ka nake shi kenan ya ce daman kullum na ta jiran zuwanka a nan kuma ya rasu to kaga na kaga mu yanzu kan mu yanzu da ka san cewa an kafa ta nan mala'ikan mutuwa na nan ko ta nan bangaren aka ce ma na nan ai da kaga na shi ta nan za mu fita na na a hada nimar ba a ce dai ka a ce tabba a ce ba ga mala'ikan mutuwa a gadin can na ai na ce duk tare za mu fita ba da wuya ka ga mutum ya wani ma ta kalmar sabarin da zai ni tare na na eh saboda yadda aka yadda aka yi tarbiyyar mu yadda aka yi tarbiyyar mu ne da yadda amma ciki iko Allah mutum yana karatu yana bibiyan Qur'ani yana bibiyan hadisai zai zo ya samu canji wannan shi yasa ake san Allah ya ja kwanan mutum ya ƙara hankali saboda in ka tsaya ka ƙara hankali to za ka zauna ne za ka zauna ba tafiyar nan sai ka tafi kaga sai ka yi shirin tafiya kawai mai kyau sannan lahira nan daɗi ne da ita in ka je lafiya eh a o kai ka ɗauka lahira ba daɗi a lahira akwai daɗi wallahi in mutum ya mutu da imani ai wannan wahala ce ai wannan rayuwar da kake ko me kake yi a ciki ko me kake ci ko me kake da shi na rantsa da Allah wahala ce ina nufin in mutum ya mutu da imani ba ai zai gane cewa shi rayuwar duniya wahala aka sha eh karka karka yi littafin komai ka ci kaza da safe ka sha farfesun kifi da rana na ka yi duk abin da za ka yi in ka mutu da imani za ka gane wahala kake sha tunda ai kaga ko ba komai akwai malaria a nan duniya ko ko babu to akwai ciwon ciki akwai bacin rai akwai gasu nan akwai zuwa ban daki shi ma wahala ne abubuwa da yawa zaka tayar da haka Allah ya tsara duniya kuma Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan dan adam ya san cewa fa yana wani waje ne ba na shantakewa ba yanda za a yi ka kwatanta shi yasa wanda suke yaudarar mutane cewa wai ana kamar pleasure pleasure za a ji daɗi a duniya duk ƙarya ne ba wani jin daɗi da ake sai dai a ɗan na yau a ɗan kamanta amma daɗi yana lahira eh Allah ka ba mu daɗi yana aljanna nan ne Allah ya yi shi za a ji daɗi amma nan ba yadda za a yi kaga ko ba ce rai nawa ya ishe ka a duniya kaga duk duniyar nan Allah sai ya sa ba wanda ya taɓa samun burin sai ya cika al ba a taɓa yi ba ba wani mutum a duniya da duk abin da yake so ya faru yake faruwa daga shugaban ƙasa har na na ƙarshe har mutum ya mutu sai kaga akwai abin da yake so da an yi ba za a yi da haka ya faru ba zai faru ba haka nan har ya bar duniya amma aljanna ita kaɗai ce inda Allah ya ce walakum fiha ma tashtahi anfusukum sai ya ce walakum fiha ma tad'un duk abin da ranku yake so za a ba ku ka san wannan sai aljanna duk abin da kuka ce a kawo za a kawo shi yasa Allah ya bar aljanna shi da kai shi Allah madaukakin sarki da yake magana aljanna yace yace yace wai za ra'aita yace thamma ra'aita yace na'iman wa mulkan kadiya dan aljanna da ka ganshi ka ga mai jin dadi ka ga wanda yake cikin mulki na gaskiya rayuwa wanda ba a tunanin za a mutu rayuwa wanda babu sauro a ciki babu malaria babu hawan jini babu komai babu suga ko babu duka babu komai kawai Allah ya yi dan adam ne ya ji daɗi Allah ya kama Allah ya kai mu amma ba kwanan nan ko hmm? da sa'a ku sai alkabaru ya takallama يلقي الله جل وعلا القبر فيبشر المؤمن بروضة من رياض الجنة وينذر الفاجر والكافر بحفرة من حفر النيران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر حادم اللذات فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة أنا بيت الوحد وهدى أنا بيت التراب أنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما أما إن كنت إن كنت لأحب لأحب من يمشي لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا أوليتك اليوم سرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسئ له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغد من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتم عليه هل تلتقي وتختلف عدلاؤه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعد بعدها جوف بعد قال ويكب ويكبد ويكيد الله له سب ثم سبعون ويقيد الله أنا لا يتم بذا أجالا sai dai ya zama wai ƙayyidu kuma zai zama sabi'inan na tuninan ina ga ɗan bugu ne dai wai ƙayyidun lahu lahu sabi'ina tuninan lau anna wahidan minhum nafaka fil ardi ma ambata shay'an ma baqiyatid dunya a fayan fayan hashinuhu ويغدشنه حتى يقضى به به الحساب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار mala yace kabari na magana Allah ta gaya mana magana gore Allah madaukakin sarki yana bawa kabari iko yi magana kuma sai an kai ka an ajiye ka a gefe ana gyare-gyare za ka ji maganar kabari sai kabari yawa mumini albishir ya ce cewa marhaba za ka ji daɗi a cikina kuma in kafiri ne kuma ya masa cewa lalle za ka ci gidanku wallahi gashi an kashi kamun a sa ya ce amma an ka shiga cikina za ka gane kuranka saboda wuta za ka mutum zai shi Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin wannan hadisin imam turmizi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yawaita ku yawaita ambatan mai rushe jin daɗi waye mai rushe jin daɗi kaga kenan ambatan mutuwa alheri eh ambatan mutuwa yana da yana da kyau ba wai wani wato abu ne mara kyau ba umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku yawaita ambatan shi saboda ambatan shi yana sa dan adam zuciyarsa ta dan yi taushi yana sa ya rage burace burace yana sa ya gane cewa fa nan duniya fa ba wajen zama bane ya zama yana dan shirin wato dan hada kayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda me yace a yawaita ambatan mutuwa yace saboda babu wata rana da yake zuwa kabari face kabari yana magana abinda kabari yake cewa yana wa kai shi kirari yana cewa ni ne gidan bakunta inji kabari yace ni ne gidan bakunta yace ni ne gidan kadaitaka ya ce kuma ni ne gidan ƙasa kuma ni ne gidan tsutsotsi ka ji kiranin da kabari yake wa kai shi gidan a bakuntaka gidan kadaitaka gidan ƙasa gidan tsutsotsi idan aka binne mummuni a cikinsa sai kabari sai ya masa sannu da zuwa ya ce masa barka da zuwa sannu da zuwa kuma sai ya ce masa a kai din nan kana cikin wanda nake ƙauna ƙasa din nan da ka ganta in mutum yana bin Allah tana san shi kamar yadda mutum mai sabon Allah ba ta san shi da haka bin Allah yana da ko masallaci kake zuwa duk inda kake zuwa ƙasar da kake taka wannan tana nan har shaida za ta marar tashin biya da haka suna nan duk halittar Allah ne da haka kabari yake magana yake cewa idan mutum mumini ne bayan ya marsa ni da zuwa sai ya ce kai kana cikin wannan nake kauna masu tafiya a bayan ƙasa kuma idan an sa ka a ciki na wato an sa ka a ciki aka daidaita za ka ga alherin da za ka samu daga wajena da haka idan an sa mutum sai ka ga kabarin ya buɗe karkace mutum zai zauna yadda ake dan sa shi dan wannan ramu a sai kabarin ya buɗe ya gan shi kawai a waje wani iri sabon waje yawa kabari sai ya bude Allah ya sa kabarin mu ya bude sa'annan a bude wa mutum kofar aljanna yana shigowa cikin kabarin sa ka ji dan ramin da kake gani ba wannan dai ga wannan namu ne amma na wajen ubangiji rayuwar ta canza an dawo rayuwar rai yace amma idan aka binne aka binne fajiri Allah ka tsare mu ko aka binne kafiri to sai fa kabari ya ce to ba sani da zuwa wato baya murna da zuwansa wato baya masa lale ya ce kuma kai dinnan kana cikin wanda nake bakin cikin da su a cikin masu taka ne wato kana ta kasa tana tsine ma Allah kiyaye saboda mutum sabon Allah yake yi kowane lokaci da aka ta ina kasa tana cimar magana cewa ina kana cikin wannan nake fushi da su kuma sai ta cewa mutum idan aka sa ka a ciki na zaka gane kuranka zaka ga abin da zan yi ma da haka da an sa mutum sai kasar ta matse shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kafansa hannayensa sai ta matse mutum nan hannun nan sai ya shiga cikinsa ya dawo ciki kafa ta shigo ciki a matse mutum a takura shi yadda ka san ana tura fura ka san fura ne to haka za ta wa mutum to kaga wanda kabari ya bar haka ai ka san ba sai an gaya mara zai da kuba Allah ya kiyaye da haka idan haka kabari zai masa duk gabobin jikinsa su shiga cikin jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kwatanta ya shigar da yatsinsa wasu a cikin wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'an nan sai Allah madaukakin sarki ya sanya ya saki ya sanya masa macizai guda saba'in shi ne tunni manya-manyan macizai masu baƙin dafi guda saba'in a cikin kabarin mutum da ɗaya daga cikin wannan macizan Allah zai washi dama ya ɗan tsinta dafinsa a duniyar nan da ba bishiyar da za ta ƙara fitowa ɗaya in ya tsinta dabinsa a bayan ƙasa ta ba bishiya ba za ta ƙara fitowa a duniya to mutum ɗaya mutum guda saba'in Allah ka tsare mu da haka zai yi ta za su yi ta saransa suna ta zuba masa dafi haka nan zai zauna a cikin kabari yana cikin wani azaba har a tashi har hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kun ga kabarin nan da kuke gani cikin biyu zilli zai zama ɗaya ko dai kabari ya zamo dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ya sa kabarinmu ya zama haka ya ce ko kuma ya zamo rami daga cikin ramukan wuta wasu kawai ramin wuta ake sa su wasu kuma dausayi suke shiga a cikin na aljanna amin in tsaya ko in ci gaba zuwa takwas to husnul khatimati ba'da dukhulil qabr laqitu ra'ufan rahiman qala al-abbas bin abd al-muttalib كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام فما رأيته إلا عند قرب الحوض فرأيته يمسح العرق عن جبينه وهو يقول هذا أوان فراقي إن كاد عرشي ليهدى لولا أن لقيت رؤوفا رحيما آه ولما هد آه هدرت شريحة شريحة بن عابد الثمالي الوفاة دخل عليه غطيف بن الحارث وهو يجود بنفسه فقال يا أبا الحجاج حجاج إن قدرت أن تأتينا بعد الموت فتخبرنا بما ترى فافعل قال وكانت كلمة مقبولة في أهل الفقه ألا فمكث زمانا لا يراه ثم رآه في منامه فقال له أليس كلمت قال بلى قال فكيف حالك قال تجاوز ربنا عنا عنا الذنوب فلن يهلك منا إلا الأهرد قلت وما الأهرد قال الذين يشار إليهم بالأصابع في الشيء a kyakkyawan cikawa bayan mutum ya shiga kawari ya ce ya haɗu da Allah mai rama mai jin kai mai tausasawa mai jin kai abbas ɗan abdulmutallif kusan abbas kuwa baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan addu'ar da ake ta salatul haja am ba salatul haja ba salatul tasbih eh shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wanda yadda zai faɗa ma ki ta ya ya ya baffana Abbas to shine yake cewa na kasance wato ina Allah Allah daga sayyidina Umar a cikin mafarki bayan ya rasu ina Allah Allah ka san su magabata su sun lahiran yadda muka ɗauki duniyar na haka suka ɗauke ta aboki zai rasu ya ce dan Allah in ka tafi karkan ka dinga dinga zuwa mun ziyara ma eh eh kuma sai ka ga bayan ya rasu kuma yana zuwa masa cikin bacci kuma suna hira ya kace tabdijan saboda sun san shi ma abbas ka ji abin da yake cewa ya ce ina allah allah na ga umar bayan ya rasu ya ce sai da aka kusan kusan shekara ban gan shi ba ya ce sai na gan shi yana share gumi a- a a goshinsa ya ce cewa sai yanzu na gama sai yanzu na gama ya ce da ba dan ma rahamar Allah ba da ba haka ba wato sai yanzu kasan umar khalifa ne na umar khalifa mai adalci kaga wannan wa'azi ne ga wanda shi ba ko khalifa ne mara adalci na kowa ne ya ce ce amma alhamdulillah ya haɗu da allah ya yi masa rahama allah ka yi mana rahama lokacin da a mutuwa ta zo wa shurai dan abid a samali ya ce gadif dan haris ya shiga wajen shi ya same shi yana ji da kanshi wato zai rasu sai ya ce masa ya kai baban hajjaj da Allah idan ka rasu in ka rasu dan Allah karka da ka rasu shikenan mun zo ma mun daina haduwa ka ringa zuwa mana mana dan ka ba mu labarin me ka gani a lahira haji manya na sha an da kai zaka je lahira so ka dala ko a bacci ka ringa zuwa kana gaya mana gashi gashi mai ka gani ya ce in ka samu dama ya ce kuma wannan dan uwa zai rasu ya ce dan uwan shi da Allah kar ka manta da mu abu ne a wajen masu ilimi an saba yi wataƙila wani yau kawai yake ji ko mu ka san kawai ilimi ta damuwa dan uwan kuma zai mutu in ya mutu ma ka ga mutum kamar zai zagi Allah haka mutane suke ka ji maganganun mutane ba kyau dan uwanka ya mutu to me kake so yi ta zama na a'a eh ai mun tambaya ne me kake so a yi kar ya mutu haka dan adam ya gane sunnar Allah ce yanda ake aihuwa haka za a mutu Allah madaukakin sarki ya ba mu sa'a da haka ya ce malamai masu ilimi abu ne sananne a cikinsu to bayan ya rasu sai ya dan tsaya tsawon lokaci bai zo musu ba sai kuma ya ganshi a cikin bacci ya ce masa a ba ka riga ka isa lahira ba ya ce na isa ma ya ce to ya halin da kake ciki ya ce ya ubangiji ya yafe mana zunubanmu ubangiji ya yafe mana zunubanmu ya ce babu wanda suka haɗu da matsala sai waɗanda suka zamo masu jiji da kai masu jiji da kai da su ne wannan aharar da ya tambaye shi wato waɗanda su ne guest of honors wanda su ake nunawa kasan shaidan yana ya tsada mutane yanzu akwai wanda don ya zama babba ko ya samu mulki ko ya samu har sallah ma baya yi akwai wanda don ya samu mulki ko ya samu gwamna shi ba inda yake jam'i kawai sabga ta shiga duniya akwai wani kawai darakta zai samu sai ya daina sallah na wani kansila zai zama sai ga gawa a sallah da wani rabu ya ta hauka na eh wallahi duk wannan shari ne na shekar kamata yi ko shugaban kasa ka zama wallahi kar sallah ta wuce ka wannan shi ne yau ba abin da zai hana ka sallah saboda duk labarin iri ɗaya ne lokaci ne in an gama sai kuma a koma ga Allah madaukakin sarki to abin da yake samun waɗanda suke wannan jiji da cewa mutum wani ne sai ka ga ya wani ma ya manta da Allah wani ma misali in kuɗi yayi kuɗi sai ga kamar shi ma ɗan ƙaramin Allah ne eh to abubuwan da Allah zai sai ga kamar shi ma zai iya yi wannan ba kyau amma in Allah ya shirya da mutum sai kaga shi ba haka yake ya gane cewa duk abin da ya samu ma Allah ne ya bashi duk abin da yake da shi na mukamin Allah ne ya bashi ina nufin kawai jarabawa ce dan jarabawa ce kaga wannan zai zama yana yana takunsa mai kyau akwai wani bawan Allah na taɓa maganar shi anan bari na ƙara na san shi a garin nan tun kusan 1991 ya yi sanata ya yi minista ya yi ambasada ba ƙasa ɗaya ba ba ƙasa biyu ai ina ganin mukami a ƙasar nan kai wannan ai ka ɗan ɗana na amma lai tun lokacin har yau ɗin nan ko sallar gawar da da shi muka yi ko sallar jami'i ba ta wuce shi wallahi ai kaga wannan abun na abun fara ne kuma tun yana mulkin wallahi baya in ka ga shi bai zo masallaci ba to baya ne to kaga wannan shine haka ake son musulmi yandan ya san yana da wani abu a gabansa amma ba wannan hayaniyar ta hana mutum sallah in ya zo kuma akwai wanda sai ya ki sallan ya yi ta hayaniya ran da zai dawo ya ce zai sallah kuma sai ka ganshi akan kujera na a eh lokacin da yake tsayawa duk bai sallan ba nawa haka yake faruwa ina gaya muku gaskiya ne yanzu ya ga ba no go lalle lahira za a tafi ko ba zai iya sallan ba zai dai zauna a kujera to ba a san dan adam yi wa mahalicin shi haka Allah ya halicce mu ne dan mu yi addini duk ya ba mu kowai dan mu yi addini da haka tun mutum na da karfin shi ya dage wata ni'ima ta Allah idan kana da samartaka da karfi duk abin da kake na alheri in ka zo ka tsufa ka kasa kuma sai a ringa baka ladan shi kaji wani bonus yanzu da mutum ya saba yana na filfili sai ya zo tsufa ya hana shi da lokacin ya yi sai mala'iku su rubuta mar yayi yana bacci ta ka ga wani ya fi wannan shi ya sa mutum ya aiki da lokaci ba sai ya zo ya ƙure to alhamdulillah sai mu tashi afdal a'mal al-istighfar amin alaikum salam wanda ba wanda ina zuwa wanda a an yi sallah ba wanda bai yi sallah ba su ja gefe su zomi na'am alaikum salam amin na'am to نعم نعم نعم ga abin magana nan don ajita na'am Na'am. To sai muta wani alarma da ke kusa da shi da ya dinga kiran ya inna cewa la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. To ana ta maimaita da shi kuma sai yana cewa mai a kira mar yana faɗa a kira mishi wani wani ne. Na'am. Na'am. Da aka wani mutumin da yake mutumin abin da yake so da shi kawai ya dinga karatu karanta mai alƙur'ani. Na'am. So ya dinga karatu alƙur'ani yana ta jawo hannu yana doki rayuwarsa. Na'am. Yana sauraren shi wanda yake a kawo a kira mai. Na'am. Tambaya ta kai ke ya wannan abu ya kamata. Na'am. Na biyu shi ma kamar irin ɗaya ne shi kuma da zai rasu to waɗannan waɗannan duka za ka ga ai alheri ne babu wanda yake za ka ga in har mutum zai mutu an ce ma yana neman wanda zai karanta mana alƙur'ani ai ka ga ana nan ne na ana nan hanyar tafi ba ka gwada shi ai da wanda zai mutu yana ta sambatu da wanda zai mutu yana ta zage-zage da wanda zai mutu yana ta abubuwa wasu za ka ga abin da suke faɗi lokacin mutuwan a babu daɗi da haka mutum ya ce a karanta ko dinga la ilaha illa ko dinga subhanallahi ko duk tazwihi duka wannan hanya ce ta Allah amma dai abin da ake so lalle mafi inganci shine mutum ya ce la ilaha illallah da mu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wanda duk ya faɗa to komai ma ya gyaru komai da ka sani kawai aljanna zai shiga Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa duk zunubansa ya sanya shi a cikin aljanna da haka kalma ce wanda take take da girma ita la ilaha illallah to wasu kuma kaga suna faɗa ba sai ka ji ba ba suna faɗa ai ba wai sai in baka ji ba cewa mutum bai faɗa ba ba haka bane wani yana faɗa a cikin zuciyarsa eh wani ba sai ka ji ba dan shi Allah madaukakin sarki da magana ka fili da magana ka zuciya duk ɗaya ne a wajen Allah wa asiru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur da haka bayan nufin in baka ji mutum ya faɗa ba kamar bai faɗa ba ba haka ba ne Allah wa ala na? eh mutum ya mutu a kanta na na ya mutu ya ce lalalau ya zama mutumin kirki a in ya tuba shi kenan baka ji abin da ya faru a kano a kano wata shekara ba a asibiti wani ana asibiti ana ga wani ibo ga wani bahaushe shi bahaushe shi ake ga kaman zai rasu sai ana talakala masa kalmar shahada ana ta masa kalmar shahada bai fada ba sai iban kawai sai ji sai ya kama la'ila illallah eh wannan akwai ne akwai rabo ka gani za'a wallahi ya kama la ilaha illallah kuma har ya mutu ai shine har rigima ta ana mutane suna ba aka ce ba ba ba ku shi ba shi dai Allah ya samu yalle ya ci bonus ah to shi Allah haka yake ai Allah ai Allah madaukake sarki lamarin Allah sai Allah eh Allah in ya nufi mutum da rahama shi kenan magana ta gane anan anan hanyar mu na an taba wasu sun taba tafiya shekaru da dama wani dan agaji ya zo yana gaya mana mota ne za a je mina ko daga ina suka fito man iya tunawa amma sai aka tsaya ko a wani a wani gari ne aka ci abinci wani daga cikin musulmai ne mafi yawa a mota shi kuma ba musulmi ba sai sai musulmin sai ya biya wa duka kudin abinci shi bai dauka ya dauka ban da shi da ya zo zai biya aka ce a haddaka abin ya bashi mamaki sanadiyya haka shine sai suna zaune ya ce addinin nan naku yana da kyau ni zan shiga ya ce ya zo ka shiga kawai ya yi kalmar shahada suna tafiya a mota ya yi kalmar shahada ya zama musulmi ana tafiya a motar da ta yi accident shi kaɗai ya rasu shi kaɗai a motar ya rasu na kuma wai ba ba ma wannan zaman zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ya zo ya musulunta a filin yaki ya ya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama in mutum ya shiga yaki nan aka same shi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ya ce tuni na wuce ya kuma je cikin yaki aka kashe shi manzo Allah da kai sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbai ya ce ga wani tun ya can ya tafi aljanna bai taba sallah ba da ka ai rabo ne Allah ka sa muna da rabo amma muna da rabo tun da muka zama musulmi don alamar rabon farko ka zama musulmi saboda zaman mu musulmi ai ba ba wayan mu bane Allah ya tsare mu da rabon musulmi na? ko kai karo da shi ya mutu wanne ne na kai kai karo da shi ya mutu ko shi ya karo da kai to duk abin da ya shafi mutuwa irin wannan malamai ba sa yanke hukunci alkali yake yanke hukunci kuma sai an yi bincike na sai an yi bincike shi za a tabbatar da cewa a wannan watakila ma shi da ya mutu ma har ya kamata ya biya ka wani haƙƙi naka wanda shi ya taɓa amma haka a gaya ma kawai ina nufin ba a yi sai an yi bincike gaskiya akwai inda za ka ga lalle gashi shi ne ya mutu amma kuma shi ne da laifi na yanzu mutum da ya baki mota wani da ya zo da mashin ya bige shi ya faɗi ya mutu ya bigi motarsa ya fasa masa mota ya faɗi ya mutu yanzu wannan ai ba a ce shi ya kashe shi ba na to amma ba za a ce ba shi ya kashe shi ba sai an bincika an ga inda ya fakin mota ana fakin ai kun gana hausa ko ku ya tsaya inda ba a tsayawa in ya tsaya inda ba a tsayawa shi ya kashe shi da haka bincike ake yi gaskiya Allah Allah wa alaikum salam amin Allah ji gan shi ya je hira insha Allah insha Allah ai da yawa ana mafarkin mutane kuma mutane masu alheri a cikin wannan rayuwar shi Allah madaukakin sarki fa ya riga ya alƙawari inda ka kyautata zaka ga kyautata wallahi kuma inna Allah la yukhliful mi'ad Allah bai saba alƙawari ka ta na tuna lafkam lafkam masallacin lafkam akwai entrepreneurship training da za su wa yara za a yi rijista dubu biyar biyar ina jin daga kotun titat ne zuwa zuwa 1st september za a koya yara sana'a to a zina kira gidan marayu na na roƙe su na ce aƙalla su ba da slot guda goma a kai yara marayun nan na kaga in sun koya sai su zo su su koya wa sauran yara to yana da kyau haka a ringa kirkiro ire-iren waɗannan abubuwa yanzu a cikin al'ummar musulmi na nuhu an kai wannan matsayi masallacin almanar na lafka suka kawo ya kamata a ce duk masallatai suna yin wannan waɗanda allah ya ba su hikima da ilimi na abubuwa tela ya zo na ya koya yara ɗinki na makaniki ya zo ya koya yara mai gyaran kwamfuta ya zo na mai gyaran waya ya zo kowa ya ba da nashi gudunmawa lalle ana bukatuwa a wannan lokaci fiye da baya na irin waɗannan abubuwa allah maɗaukakin sarki ya ba da sa allah ya samu ma wasu nan su haɗu su ba da wannan gudunmawan a tara yara a koyar da su sana'a don wallahi muna bukatar lalle yara su koyi sana'a saboda abin da ya tunkaro musamman arewacin najeriya na abun ba kyau abun ba kyau allah ya tsare sallu ala nabi karim akwai masu ciki allah ya sauke su lafiya don marasa lafiya allah ba su lafiya allah maɗaukacin sarki wanda suka rasu allah ya cikin su بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين